العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم litinin goma sha takwas ga watan biyar dubu biyu da goma sha biyar mun dawo a wannan masallaci ko halka don ci gaba da karatunmu na nahu da muke yi wadda idan ba a manta ba a muzakkira da take hannunmu yau za mu tashi ne akan wa inna ma qultu wa hamuha wato mun gama da bayani akan shurut guda uku wa'inda dole su ne sai in sun zo ake yin li'arabi na asma'u sit da huruf shurut guda uku waɗanda in suka zo to asma'u sit ana yi mata ana yi masu li'awabi ne da harafi da haruffa bil alifi wa bil wawi wa bil ya kamar yadda ya riga shi ne na daya in ya zama mufrad in ya zama mufrad da zai zama musanna to bara wato za a yi masa li'awabi ne da alifi a rufa da ya a nasba da jarra muka yi bayani dai a tagaice a karkashin wannan na biyu kuma ya zama mukabbar wadda ake faɗinsa bisa tambabawa da girmamawa kan ya zama an yi tasgirinsa da za a yi tasgirinsa to za a mara lirabi shi ma fil harakat ma'ana na farkon mun ce ya zama mufrad suna ne mufradi ba musanna ba mufradi mun san suna mufradi misali zaidu amma yan ce musanna shine zaidani ko da sauransu to na biyun nan kuma muka ce ya zama mukabbar suna ne da aka furta shi yadda yake ba ba kankanta shi ba misali abu kaga mukabbar ne amma yan ce ubayyu mun karanta duka ne in ba kuma ba ko an sazzara shi so na uku kuma ya zama mudaf an jingina shi da wani abu amma da zai zama ba a jingina shi da wani abu wato za a mal irabi ne da haraka ba da harafi ba misali in an ce abu ai ba jingina shi da komai ba amma ya ce abuhu kaga an jingina shi da wani abu an yi mara abinnan idafa to wannan sharadi na karshe wanda cewa sai an yi mara idafa kafin ake mara li'rabi li'rabi nau'i wanda ake yi na far'i to shi ma yana da sharadi sharadin shine ya zama mudafun ilaihi abinda aka jingina shi da shi din kar ya zama ya'ul mutakallim duk mun karanta wannan fa ina wato a gurguje nake previewing saboda mutuna da abinda muka karanta ne kar ya zama jingina shi da aka yi din bisa ya'ul mutakallim ne idan an jingina shi da ya'ul mutakallim to nan ma fa za a koma mar lirabi ne da haraka amma harakan wadda za a kaddara ne ba wacce take a zahiri ba kamar yadda dai mun karanta duka misali haza abi ra'aitu abi wa marartu bi abi kaga lirabi an tashi ba za a yi shi da kaddarawa abi din misali haza abi an zo abin سيأتي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء المتك... على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر جر بالإضافة وانا شيني هكا أكي لراب وتو أبي دين hadha abi saboda an jingina shi da ya'ul mutakallim so haka dai za a yi masa lirabi hadha abi ra'aytu abi wa marartu bi abi ya zama karshen sa fa yakunu akhiruha maksuran fil ahwal thalatha wato karshen sa dai duka ammar kisra a duk halayya guda uku ne hadha sai a ce abi an yi kisra ra'aytu sai a ce abi an yi kisra marartu sai a ce bi abi kaga duk an yi kisra saboda me saboda an jingina shi ne da ya'ul mutakallim sai a yi mara lirabi da haraka amma wacce aka kaddara ba da harfi ba so yace wastaghna an ishtirat hadhihi shurut likawni lahattu biha mufradatan mukabbaratan mudafatan ila ghayri ya'il mutakallim yace a a a littafin da ban yi wa sharhi ba wato qatrun nada wa ballu sada wanda bai yi mai sharhi ba wastaghna sai na wadatu an ishtirat hadhihi shurut ban kawo wa'annan sharuɗa da na kawo muku anan ba cewa akwai sharuɗa guda uku na yin li'irabi na asma'u sitti sunakai guda shidan nan abu abuka ahuka hanuka hamuha fuka zumale ba su ne ba to waɗannan wurin yi musu lirabi lirabi gida biyu ne akwai lirabi nau'ukan sa biyu ne wanda akwai wanda ake yin sa da wato asli akwai asli akwai kuma mai far'i aslin shine wanda ake yin sa da mai bil harakat ko asli shine wanda ake yin sa bil harakat sai a ce yurfa'u bil dhamma ko don ma alama ce ta lirabi wa yunsabu bil fatha wa yujarru bil kasra wa yujzamu bis sukun ko bi hadfil haraka kamar yadda dai wannan kan karatu ne wanda shi muka fara da shi ko in kun tuna to in ba dai an buga mai triangle a kansa ba eh mana to wannan shine al-i'rab al-asli nau'i ne na i'rabi al-asli far'i kuma shine wanda ake yin sa da bil bil huruf ko yurfa'u bil wawi yunsabu bil alif yujarru bil mih bil yayi wannan shine ne far'i to aka ce li'irabi na far'i din nan yana da sharuɗa sharuɗan su ne guda uku su ne wa'inda muka karanta na ɗaya an ta kuna mufradatan na biyu an ta kuna mukabbaratan na uku an ta kuna mudafatan ولهذا الشرط الأخير شرط وهي أن يكون آه المضاف إليه إلى غير المتكلم haka ne haka muka karanta ko yace to wastagnaitu an ishtirati hadhihi shurut a ainihin littafin da bai mai sharhi ba din yace na wadatu ga jero waɗannan sharuɗan da da aka faɗa yanzu nan likauni saboda ni na kasance da faqtu biha mufradatan da nazo a wancan littafin da ban yi sharhi ba na kawo lafuzzan su asma'u six din mufradatan na kawo shi na rubuta shi a mufradi a yadda ainihin ake yi masa lirabi da far'idin kenan in yazo a mufradi sannan yace mukabbaratan na kawo shi a rubuce ba tare da tasgiri ba mudafatan na kawo shi tare da an yi mara izafa ila ghairi ya il mutakallim kuma idafan da na kawo shi an yi mai din ba ga ya il mutakallim bane saboda haka rubuta shi da nan a hakan wai shi yake nuna shar'i yadda na rubuta shi mufradi mukabbari mudafi ila ghairi ya il mutakallim shi yake nuna hakan din wai shar'i ne ba sai na kawo a can rashin kawo sharuɗan shi yake nuna sharaɗi ne da na rubuta shi da hakaɗin da mufradi da da rashin tasgiri na kawo shi da idafa kuma idafar ba da ya'ul mutakallim ba hakan yana gwada sharaɗi ne hakan da ban rubuta shi da haka ba da ana iya yin sa ba da hakan ba kenan ma'ana yadda yayi shi shine yake gwada hakan sharaɗi ne to ba zai gane wannan inda ba an fasa su kamar yadda aka fasa su nan ba ai ba kowa hankalinsa zai gane tun da ya rubuta shi mufradi mufradin shar'i ne ashe in ba mufradi bane kenan ba za a yi mar lirabi da far'i ba sai a koma yi mar lirabi da asli wato kawo shi dai da ba da tasgiri ba wa zai gane cewa hakan din shar'i ne da ya kawo shi da tasgiri ba za a mar lirabi da me ba da far'i ba sai a kawo amar da rabi da mai asali da haraka kenan sannan sai mai na uku izafa ya kawo shi da izafa da bai kawo shi da izafa ba sai ya gwada mai da kenan sai a yi mar rabi da alamat al alme asliya da haunawo ku rike yanzu ka ina gani so a takaice dai wannan rashin kawo wato sharaɗin aka kawo shi a zahirin yadda ya yi bayani ya yi bayani a nan shi yake gwada wai hakan sharaɗi ne ya kawo shi da wayannan abubuwan da muka karanta so wayannan makultu wa hamuha yace iyaka ni a cikin asma'u sitti guda shidan nan ko suna cewa asma'ul khams banda hamu hamu cewa da na yi wa hamuha a in kun lura cikin asma'ul sittin wadda na ce muku ko dare ko rana in an tambaye ka asma'ul hamsa ko sita ka tabbata za ka iya kawo su abuhu aka ce ko abuhu aka ce akuhu ko ko ba haka bane abuhu akuhu sai me eh hannu hu sai ne eh hamu ha fu ha eh hu hu sai zu malin su shida ko amma dukkan su in ka lura da hu hu abu hu abu hu hannu hu fu hu dukkansu da hu hu aka zo amma da aka zo hamu sai aka ce ha ba ce hamuhu ba ko ba ka bane to yace wa inna ma iyaka abinda yasa kullu nace iyaka na ce kawai wa hamuha na kira shi da ha ban ce da hamuhu ba fa adattu hama sai na na idafa na jingina hama din hamu din ila zamiril mu'annas zuwa ga lamiri na matantaka li ubayyana na haka ne don in bayyana cewa annal hama shi hamu a qaribu zawjil mar'ati wato dangin mijin mata ne hamu dangin mijin mata ne shi yasa da na tashi sai nace hamu ha don a gane dangi ne na mijin mata matar mace mijin matar mutum dangin mijin ne ba dangin mata ba ne an shi yasa aka ce hamuha ka abi kaman ubansa ana kiransa hamu wa ammihi haka babban mijin mace hamu ne wabnu ammihi haka dan babban miji dan babba shi ma hamu ne ala rubbama utuliqa ala aqaribi zauja bisa kuma da yawa akan wato sake shi akan dangin matar ma amma dai abin da yafi fasaha ko kuma aka fi istimali da shi shine dangin miji ne shi ham ham in an ga dama ana sa wawun a ƙarshen sa hamu kamar yadda na garanta ga muku akwai hadisin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka yi magana cewa kar mace ta kaɗaita da miji sai dole la yaqulwanna imra'atin illa ma'adu mahramin annabi ce kare wata mace ta kuskura ta kaɗaita da wani namiji sai tare da ita akwai muharrami sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi a fara'aital hamwa shin ya rasu laya ba ka ga hamu ba dangin miji ko kanin miji da makamantansu ya ce alhamul mautu ai dan uwan miji kanin miji ai mutuwa kenan mutuwa kenan ka yarda ma'ana annabi yake nan ka yarda ya kada ita da matarka daga shi sai ita a daki a mutuwa kenan in ji annabi ba yi ne wannan an fiskanci wannan so to daga wannan kalmar ne ya ce ya faɗi haka ne saboda ya nuna a larabci hamu shi ne dangin mijin mace shi yasa ya ce na faɗi haka wal hannu shi kuma abin da ake kira hannu hanuhu kenan da ake cewa dinnan hanuhu na ɗan yi bayanin su duka ne amma muna sakewa ne saboda karatu ya biyu amma akwai wani shawari fa da nake son baku wannan muzakkiran da take hannun kunnan bai kamata kana zura mata ido da haka kawai ba shawara ce amma akwai bukatan ya zama akwai pencil a hannunka yadda pencil wani haka a hannunka duk wata kalmar da in kai kadai aka barka aka ce ka karanta ta za a samu turjiya to in kaji an karanta ta sai ka wasance ta an gane akwai kalmar da kai kanka yanzu zaka iya karantawa amma inda za a barka a ce karanta kai kadai za a iya samun tirjiya to an ka in ka ji yanda aka yi karanta ta sai ka danna mata wasali saboda in ka koma gida kar ka lafta masa wasalin da ba shi ne ba wannan ba amma babin shawara ne sai ya zama akwai dan alkalami a hannunka haka wanda zaka na yin wannan aiki ka san wani wato irin wa'annan din ma wani sai an gaya mar ba zai gano yayi ba sai ya koma gida ya rika danna wasalin da ba shi ba eh wal han shi kuma han da muka cikin guda shidan nan hanuhu din nan qila malamai sun ce ismun suna ne yukuna bihi an asma'il ajnasi suna ne wadda wato ake kinaya na sunayen jinsi karajulin kaman mutum rajul kaga suna ne na jinsi wa farsin haka faras farsin doki kenan wa gairi zalik da wani wannan duka suna na jinsi dai wai ana amfani da shi wurin hannu wasu malamai suka ce wakila wasu kuma suka ce amma yustaqba'u tasri'u bihi kaga irin wannan in an barka aka ce ka karanta shi misali amma yustaqba'u tasri'u bihi kaga na tabbata da yawa nan za ka samu tirjiya shakka ba haka za ka samu tirjiya wasu suka ce amma yustaqbahu tasrihu bihi wato ana amfani da hannu ne a wurin duk abin da baki yakan kyamaci furta shi duk abin da baki yake kyaman furta shi to ana kiransa hannu da larabci yanzu Allah baki baya jin kyaman furta mani za ka iya haka kawai ana zaman lafiya ka furta shi ba littafin zikiru aka kawo ma aka faɗe shi kamar mai ba dole a zabajin dole ko ko ana iya furta shi haka kawai eh yanzu na mutu yana zaune sai ce Allah zai ya faɗi sai ce la ilaha illallah subhanallah wannan mutum zan tafi akwai abubuwan da za ka yi ta faɗi ɗaruruwa wanda ba ka jin kyaman faɗin su amma akwai abin da baki ke kyaman furta shi a idon mutane kai ko kai kadai ne ba
kashi eh wai ina kirgo muku abin da baki yana kyaman faɗin nan ai ba kowa yake faɗi ba misali nake yi sai ka ji mutum zai ce zan zaga ko zan zaga amma amma ai ai ba ba karamin ba ku bane ko baki daje ne zai ce zan je kashi ko sai je zan zaga haka in ya tafi in ya shiga bayi sai a ce ai ya zaga kamar yadda na gaya muku ranar farko da nake misali wani saboda tsabar rashin hankali za a yi waya daga daga kebbi state wa wani baya kusa wayansa tana zaune sai ya dauka hello salamu alaikum layya ina gajiya layya ina wanin ne maimakon ya ce ya dan tashi baya kusa sai ce ai ya shiga bayan daki kaga ya shelan tashi daga jihar nan har wata nisan jihar duniya cewa yanzu akan nan yana bayan daki ne daga wannan bai san me yake ba to wannan mai sauƙin kenan akan wanda zai furta wancan da na fara ke ce ya tafi kaza ko mola mu shakkahin a wurin babin nan yana bayani yace ba a ba a gayya a ce za mu tafi kashi na taba da ya zo bayani wannan wurin yace ana kyaman wannan ba a shari'a wato ana kyaman wannan ba a gayya ba a gayya in za ta fi ko ko kuma a zo wannan yana can wannan yana can sun je wannan tsuguno din ka zan bahaushe ya iya saka ya magana yake ma tsuguno ko a babin fassarawa ga ido sai ya ce ma tsuguno bare ce ma kashi ba a wurin fasarawa kaga ya ci saukin faɗi a baki tsuguno kawai a zo ka ce alga'iru ka ji malami yana fassara ma da hakan yadda ake furta shi ai bai wato a rika takayawa duk wani abin da baki yake kyaman furta shi yana ganin ya furta shi ana ganin sa kaman wato bai da abin nan tara to ana kiransa hannu da larabci amma ya sabau tasirin ilimi wakila wasu kuma suka ce alfarji kasa wato daga al'auran maza ko mata al'aura ake da shi ake kira hannu to ta gaice dai wannan shi ne ya ce istimalul hani istimalul hani mankusan yanzu za mu karanta babin amfani da kalman hannu a larabci bin naƙas ta hanyar naƙas tauyewa sai ya kawo sa'ad ko ya ce wal afsaru isti'malul ani kan zan abin da ya fi fasaha in ka zo amfani da hannu cikin babin asma'u sitti guda shida din nan to shi hannu in ka zo amfani da shi kar kai amfani da shi kamar sauran kai amfani da shi kamar yadda ake amfani amfani da gadu kamar yadda ake amfani da gadu a harshen larabci ba kamar sauran ba su sai ka sake layi to ga sharha yace idan tu'mila al-hanu ghayra mudafin kana bil ijma'i manqusan ai ma'abu ma'ruf al-lami معربا بالحركات كسائر أخواته تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد يتي إذا استعمل الهن غير مضاف إذا أنت أكي أمباني دهن بتاري الأمر إضافة أن جنجي ناشي دوني أبوه an gane bayani hannu in an yi amfani da shi ba tare da an yi jingina shi da wani abu ba kamar yaya kenan kamar yaya an yi amfani da shi ba tare da an jingina shi ba eh me yake nufi kenan mana ba ce hannu ba aka ce hannu kawai ba ce hannu kaga an jingina shi da damiri ko nan ta hannuhu to amma aka kawo shi ba tare da an jingina shi da komai ba to kana bil ijma'i manqusan bisa ijma'in malamin harshen larabci manqusi ne shi mahdhuf Allah an share lamin mu'raban bil harakat to anan za a mar li'rabi ne da haraka in dai hannu aka kawo shi ba tare da an yi mar idafa da wani abu ba to za a mar li'rabi ne da me da haraka ba da me ba ba da har huruf ba bara a ce marfu'un bil alif ba ko بالواو با منصوب بالالف مجرور بالياء برا فدي هكا كده تي مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه مجرور بالكسره سي امر ان دي ما امر اضافه با كده با جنجنا شي ده wani abu ba kasai akhwati sai amar al-iradi da da haraka kaman sauran ƴan uwansa taqulu hadha hanun haza hannu kaga wannan lirabinsa mai sauki ne ba wahala kaman gadi din kenan ba haza hannu hu ba ka san da an yi mar idafa ya ce haza hannu hu to an zo mar lirabi sai a ce hannu hu kaga marfu'un bil wawi amma nan haza hannu marfu'un bil me bil dhammati ina an gane bayanin zamar bil harakat kawai ra'aitu hanan kaga me amar rabi da me da haraka ba ra'aitu hanahu ba kamar wancan da muka karanta marartu bi halin kaga amar rabi bi me bil bil harakat ba kamar wancan marartu bi hanihi haka muka karanta shi a baya ko kama ta qulu yu'jibuni gadun yu'jibuni gadun sai kuma me asumu gadan asumu gadan kaga duka da mai aka bar lirabi duka biyu da harakat ko na asuliya sannan wa atakaftu fi gadin wa atakaftu fi gadin kaga duka amar lirabi da mai da haraka to amma anan kaga fa balarabe ne ya rubuta littafin nan kuma a larabawan gonayen nawo wadda har ake kiransa siba wahi karami amma anan ya ya samu kuskure a nan gudun wa a takaftu fi gadin din nan malamai sun kama shi gashi na littafi aka buga kuma gashi ana sayarwa a kasuwa kuma balarabe ne ibn hisham al-ansari shine mai littafi gashi jamaluddin abdullahi ibn hisham al-ansari a ana an kama shi kuma ko kai in nai bayani yanzu aka za gane ya kama kaga asumun gadan kam ai yayi yujibuni gadun yayi asumu gadan ya yi amma wa a takaftu fi gadin kam gaskiya bai yi a sumu gadan zan yi azumi gobe kaga ya yi ko ba gaba ne zan yi azumi gobe insha Allah kenan in gobe ta dai zan tashi da azumi to amma wa a takaftu fi gadin na yi itikafi a gobe na yi itikafi a gobe na yi ba ba zan yi ba gobe fa bata zo ba amma wai na yi itikafi gobe wa atakaftu fi gadin ina ma da ya ce a atakifu fi gadin ko a atakifu gadan zan yi itikafi gobe amma amma cewa wa atakaftu kam ai da sai dai a kawo amsi jiya ko amma ba zai gobe ba na yi itikafi ba aka ce na yi an gama an yi an gama ba amma wai gobe abu ne fi ma bi aka kawo shi aka lafta masa kuma mustaqbal sai aka ce to Allah ji kansa anan fa eh Allah ji kansa amma dai gaskiya nan kam an samu an samu ero ko akwai wanda zai iya daura shi akan sikeli ya ce ya zauna wannan gurin na yi itikafi gobe ai sai dai irin yan yara kananan nan ne za su iya wannan irin abin nan grammar ko za mu tafi za mu je misali ka cewa ɗanka za mu je gombe yaushe kake so mu je sai ce ma sai ce ma jiya
jiya za mu je za mu je ne fa amma wai jiya eh kun je gombe eh mun je yaushe gobe eh wannan irin giraman yara ne yan kanana wanda ba su san inda dawan gari ya dosa ba sai a rika kaulaya girama to irin sai wa ta kaftu bai gadi na yi itikafi gobe to aka ce to sai ai mara addu'a Allah ji kansa amma nan kam sai ba za ta samu shiga ba to sai aka ce wa idza tu'mila mudafan wa idza tu'mila mudafan idan kuma aka yi amfani da shi akan an yi mar ibafa to fa jumhurul arabi mafi rinjayen larabawa gaba daya tasta'milhu kadhalika tasta'milhu kadhalika suna amfani da shi kamar haka ne fa taqulu sai ka ce haza hanuka haza hanuka kaga an yi idafarsa da kaulatar hanuka ba hanuka ba ba hanuka jumhur na larabawa suna amfani da shi da haka ne in an yi izafansa haza hanuka ra'aitu hanaka marartu bi hanika an lura da wannan kaga ai yayi bambanci da wancan na farko haza hanuhu ko ra'aitu hanahu marartu bi hanihi yau kuma sannan in an yi mar bil harakat kuma zai zama haza hanun ra'aitu hanan wa marartu bi hanin amma in an yi amfani da shi a izafa kuma jumhurul laraba suna amfani da shi da ne kamar haka shine ne haza hanuka haka ma suna amfani da hanuka ba hanuka ba hanuka ra'aitu hanaka marartu bi hanika kuna gani an wannan abun kaman da wasa da wasa wata rana in an in ka girma ka girma kamar yadda nake gaya muku wata rana sai a gayyace ka wani abu a ce kamar yadda na gaya muku jarabawa mu na tafiya saudiya wannan abu an tambaye ni shi wannan nace ba albarkan jarrabawan ne aka cinye kuma aka samu aka biya mana muka tafi muka je muka yi gabatar da umra din nan to inda babu irin wayannan da ya za ka yi ka je wata rana za a gayyata ba na mantawa tura aka yi dan a tawa zai kira ni aka ce to za a yi in ina so za a yi kaza kaza amma za a yi jarraba tukuna za a yi exams in ina so to to yanzu inda an in an je an yi tambaya kayyar kayyar aka fara bare bare kaga sai ya zama akwai kura ka sani ko ba jade ko ba jima wata rana zaka hadu da wannan irin abubuwan an zo an tambaye ka kai ta jagwalgwala wannan asma'u sit din nan yadda kake so ku zama kamar dan gungu da dan kawo tsakaninka da su ka rika pieces pieces da su duk fiskokin nan da muka karanta ka rika na gwaigwa ko ba larabe ne tambaye ka sai ka jijjiga shi ka gigita shi ya san lalle wannan ba ya taba halartar zaure kama ya tsaru da fi gadika kamar yadda ake amfani suke su laraba majoratin su suke amfani da gadika gadika wa ba'dhu yujrihi mujra abin wa ahi amma wasu laraban suna amfani da shi hannu din ta yadda ake amfani da abu da aku akuhu hanuhu aku abuhu akuhu to yadda ake amfani da shi haka suke amfani da hannu ma hanuhu yadda ake amfani da abu hudun nan kawai sai haka suke mar liraji wanda muka karanta sun ranar farko fa yu'ribuhu bil urufi thalathati fa yu'ribuhu bil urufi thalathati sai su mar lirabi da harufa guda uku nan an gane bayanin nan cewa suna tafi da shi yadda ake tafi da aku da abu ko sai su mar lirabi da harufa guda uku bil bilwawi في حالة المنين في حالة ال... بالوالد في حالة ال... في حالة الرفع لا إله إلا الله وبالألف في حالة ال... النصب لا إله إلا الله wa bil ya'i fi halatin ya fi halatil jarri la ilaha illallah kaji wai wai fi halatil kafir wai ya manta da akwai alamat akwai kuma me fatun farko na bambance muku wa'in abubuwan kar in zo tarara in je muku wa alamatu rafihi ka ce mini alme arrafa na ce za a ba dariya azzamma shi alama ne nau'i ne karkashin lirabi kuma ga shi wani yau ya da shi kan halatta kasir eh daban suke ko? to fayu'ribuhu bil huruf thalathati sai amar da yawabi da harufa guda uku nan waw da alif da ya fa yaqulu hadha hanuka sai ka ce wannan hadha hanuka ko wa ra'aytu hanaka wa marartu bi hanika shine fa abin da na tambaye ku yanzu hanuka marfu'un bil wawi hanaka منصوب بالالف هليك مجرور بال بالياء وهي لغة قليلة أما وانا اللغة كذا يا كذا ba a yawan amfani da ita wato sauran laraba sun fi amfani da wancan din na haraka ba na ne ba ba na haruf ba sai rabi da haruf an fi amfani da na haraka ne asali wancan da muka fara karantawa din wannan luga ce yar kaɗan wanda ake amfani da hanuka hanuka da sauransu hanaka zakara fi ba waihi wannan hanu din nan hanu hanu hanu fi ba ya ambace shi a cikin sunake wanda ake wato cikin ya ƙara su akan shidan akan biyar din can asma'ul khamsa ya mai da su shi wala ne tsala alaiha al-farra amma imamul farra duk ilimin saratun batsan a duniyan wato larabci da nahu shi bai san wannan ba bai ibtila'i a cikinsa ba hannu din nan wala zajjaj haka nan imamul zajjaj wa'annan manya-manyan bujumai ne a ilimin nahu ba amma duk tumbatsan su su ma ba su san ba su kawo shi ba hannu din nan fa aka dawo sai suka fadar da shi min iddati hadhihi al-asma cikin kirgin wa'annan sunakai wa'addaha khamsa sai suka kirga asma'u din guda biyar shi yasa a littattafa kanana kanana in ka zo ka ji an ce ma asma'ul khamsa amma in kai nisa ka zo irin wannan sai ka ji an ce ma asma'ul six saboda su wayancan akuhu abuhu hamuhu zumarin fuhu su ne kawai ba hanuhu sun kirga iya biyar ne da zajjaj da imamul farra dukan su babu ham a cikin lissafin na asma'u sun faɗar da shi ba su ɗauke shi ba ba wai suke ƙarya ne ba fa a ilimin su ne bai kai can ba shi yasa suka ba su kawo shi ba shi kuma wannan ya kawo shi shi si ba wai kaga baki da shi umci ko da gagara baki ne ba wancan larabawa ne amma ya kawo abin da ba su kawo ba a larabci kamar yadda ya yi alkawari ya rantse ya ce sai ya koya wa laraba larabci saboda matarsa balarabi ya ce tamar dariya da ya kwafsa a larabci kai tamar dariya sanda cikinta ya ciwo wai ya ce matal misba fitila ta mutu da fitila ta mutu sai fitilansu ta mutu a ɗaki sai ce ala matal misba shine sai ta dariyanta a cikin da ya ci ta bani ka tana tsara ne wai ba haka ake cewa ba dalla to shi ne yace shi kuma ya alƙawari sai ya koya wa larabawa larabci kuma hakan aka yi ko na dan baku labarin sa baki ne asalin dan Kano ba ya shiga duniya kawai yaje ya shiga Azhar tun a ɗalibin ma da daga shigansa da yake yana da irin warin kashin nan in ya zo kusa da mutane ma ba sa son zama kusa da shi saboda yana da warin kashi ka san masu warin kashi din nan sai a hankali yadda ka san hamata duka cikin su haka yake eh haka duk jikin to haka nau'in kuma mutanen taki yake turkiya na kan baku labari diga zuwa kasu tana da wani kashi sun ya zo kusa da kai ka ji shi diga yana abin nan wani
to sai ya zama mutumin gaba in an zo an yi exams zuwa yake haɗiye komai ya haddace komai komai haddacewa yake shikenan sai ya zama fa in an manna result da aka manna result na farko kawai sai kallo ya fara komawa sama a to wannan mai wari kashin kan to aka zake manna suka ga da karshe ba sai wasu suka fara cire kunya kawai suna matso kusa da shi Allah ba wani nawa nawa kawai Allah nuna mana inda kake yi karatu to ya fi kowa ci a aji aka zo fara neman sirrin ya yake yi ne kan menene ya wani hanyoyi yake yi kenan kawai sai aka samu halka biyu halkan asalin aji ana zuwa haɗu ɗalibai ne da malam sai aka sake samun wata halka kuma ta bayan fage wanda ake taruwa a yi halka a gaban sibawai ya har ne kawai ya ta ba su jarabi tun daga da aka fara daga baya ya fara rubuce-rubuce kaga har yake kawo abin da laraba ba su kawo ba ne manzan za mu shiga almusanna da jam'ul muzakkar salim ne ko yaya ko dai za mu yi review za mu yi reverse a sake sami ya koya ina da shi da biyar ne da yanzu gata da ya minti sha biyar in za mu shiga musanna in kuma za mu sake dawowa baya mu kora eh to ku za ku duba ku yi tambaya ko a sake biyowa to yace wa inna ma qultu wa hamuha iyaka abin da yasa nace wa hamuha cikin guda shidan nan sunake fa abaqtul hama ila zamir al muannas na jingina hamu din nan zuwa ga lamiri na mate taka wato nayi haka ne lil ubayyina dan in bayyana in fayyace cewa annal hama shi hamu a qaribu zawjil mar'ati wato dangi ne namijin mata ka abihi kamar babansa wa ammihi kamar baffansa wabna amihi da dan baffansa wato wannan duka an kawo misali ne kaɗan suna da yawa kenan ka in kaga an kawo ka kafu tashbihi sunanta da larabci kafu tashbihi ita ka'idanta kisra ake yi wa ake ake yi in an kawo ta kisra ake yi wa abin da ta zo goshi an gane misali in kace kan zaiti na mai alari din nan kan zaiti kaga ba za ka ci kan zaita ba ko kan zaitu da ma dariya saboda kafin tashbihi ta zo kaulasa dole sai amar kisra ka zaiti to haka ka abihi ba za ka abuhu ba ko ka abahu da ma dariya ka kafin tashbihi ta zo sai a ce abihi kaga wawul wawu din nan na adafi ne conjunction sai ya ce wa ammihi ba wa ammuhu ba ko me za kawo wawun nan zai rika labtawa aita wa kaza wa kaza dukan sa kisira za a yi ta masa ne saboda asali wanda ya goya su kafin tashbihi ne aha aha ina ina wurin ne na kai mhm wabni ammi da dan babbansa ala annahu duk da ma dai rubbama utliqa ala aqaribi zawjati da yawa akan sake hamu ɗin ya ma yi aiki har akan dangi na ita mace ɗin ita ma su ma ana ce musu hamu ɗin har dangin mace amma bayi da yawa a larabci abin da ya fi bayyana shi ne kawai dangin miji kawai su ne hamu in ka gara maka ce hamu in ka gara maka ce hamu duk yadda ka faɗa larabcin ana yi amfani da shi a shine rubama utlika ala aqaribi zawjati ana samu ma a sake hamu din yayi aiki har akan yan uwan mace wal hanu shi kuma hanu da kalma kila wasu malamai sun ce ismun yukna bihi an asma'il jinas wato suna ne na kinaya daga wato abin da ya shafi sunaye na jinsi ka rajulin wa farasin kamar rajul da kuma faras duka sunake ne na jinsi dokin ai nau'u'a ne mutum din ma kuma ai akwai nau'i daban-daban ko ko ba ga wani rajul da kuma faras wa gairi zalik da wani wannan duk suna na jinsi ana amfani da shi a wurin hannu a ce hannu wa kila wasu malamai suka ce amma yustaqabu at-tasri'u bihi ana amfani da hannu ne a duk abinda baki yake kyaman furta shi baki yake kyaman furta shi na yi misali wakila wasu malamai kuma suka ce anil farji khasatan in ka ji hannu to ana nufin al'aura ne kawai a keɓe kaɗai shine kawai hannu sai muka zo muka karanta istimalul hani manqusan wato wurin da ake amfani da hannu bisa wato naqas wal afsa'u abin da yafi fasaha istimalul hani ka gani shine amfani da hannu kamar yadda ake amfani da gadu a larabci ya zo lerabin gadu yadda ake lerabin sa to hannu ma a yi mar lerabi yadda ake lerabi da gadu shine afsahu amma in an yi amfani da shi da yadda ake amfani da asma'ul khamsa din can banda hannu din shi ma yayi fasihi ne amma hunaka fasihun wa hunaka afsahu akwai fasihi akwai wanda yafi fasaha duk inda ka ji an ce an kawo irin wannan misali aka ce wal afsahu to ashe akwai fasihu kuma an gani akwai fasihu tun da aka ce wal afsahu abu da yafi fasaha to akwai ashe akwai mai fasaha akwai kuma wanda yafi fasaha in kai amfani da shi yadda muka karanta a baya can kamar yadda danginsa asma'u sitta din kuhu akuhu abuhu kaza kaza amar turfa'u bil wawi tunsabu bil alifi tujarru bil yayi in kai amfani da shi din ma fasihi ne an san shi a larabci amma wal afsahu abin da yafi fasaha kai amfani da shi kan gad shi da amfani da shi da me alamat al asliya ba far'iyya ba da haraka kawai don gadu da haraka ake mana lirabi shine yace wal afsahu abin da yafi fasaha istimalul hani kan gad ai amfani da hannu kamar yadda ake amfani da li'rabin gad idan tu'mila al-han ghayra mudafin kana al-ijma'u manqusan ay mahdhufan la idan aka amfani da han ba tare da animar idafa ba a ijma'in malamin larabci to wannan manqus ne inda ba man inda ba mar me ba idafa ba ba ce hanuhu ba aka ce hanu kawai hanu an tauye wani abu ai shine manqus da ake magana to sai aimar ne sai amar lirabi da zai da haraka kawai mu'araban bil haraka ka sai akwati kamar sauran wa'annan abuhu yan uwansa abuhu akuhu me me zumalin da sauransu ne sai amar lirabi da haraka kamar su taqulu hadha hanun ina ina harafi ana lirabi da harafi babu haraka ne haza hanun ra'aitu hanan marartu bi hanin kaga sai aka bar rabi da alamat al asliya ba far'iyya ba kama ta kulu yu'jibuni gadun asulu gadan wa atakaftu fi fi gadin so wa idza tumila mudafan idan kuma aka yi amfani da shi aka yi jingina masa wani abu aka mar idafa to fa jumhurul arabi tasta'miluhu kadhalik jumhur majoratin larabawa suna amfani da shi kamar haka kamar haka me kenan fa taqulu sai ka ce haza hanuka haza hanuka aitu hanaka marartu bi hanika kaga da ya saba da yadda muka karanta baya haza hanuka haza hanu an yi jaki ra'aitu hana مررت بهني نكم هذا هن كا رأيت هنا كا مررت بهني كا كما يفعلون في غدك كما يدعك suke aiki da gaduka gadika kaga ba sai gadika ba gadika kawai hanuka haka za a mara lirari irin wancan aha aha sai ku ina ne yau wa ba'adu jidrihim mujra abin wa akhin wasu larabawan kuma suna gudanar da shi yadda ake gudanar da abu da aku akuhu abuhu hanuhu shikenan yadda ake yin wancan duk mi'rajin da ake wa wancan wayansu haka kawai suke masa su hada su kamar yadda a farko muka hade su din aha fayu'ribuhu ko bil uruf al-thalathati suna mara mi'rabi da harufa guda nawa ukun nan na far'i alamat al-far'iyya ko مرفوع بالواو منصوب بالالف مجرور بالياء شيء فيعربه بالحروف الثلاثه فيقول ست هذا هنوك رايت هناك مررت بهنيك وهي لغه قليله اما لغه شيء كركنا ga dukkan larabawa majority ne suke amfani da haka majority larabawa sauran su abu da aku suna amfani da su a yadda muka faɗa yanzu ra'aitu haza abuka ra'aitu abaka maratu bi abika majoritin larabawa in a sauran sunaken ne aka suke aiki amma in sun zo kan hannu suna canja shi ba ta amfani da shi a yadda ake amfani da sauran asma'u sit majoritin su luga ce yar karam zakara sibawahi sibawahi ya ambaci wannan lugar amma walam yatsali alaiha al-farra farra duk iliminsa da istilahi da shi ba bai riski wannan ba wala zajjaj haka nan imam zajjaj cikin malamin lugha dukkan ba da ilimin sa shi ma bai istilahi a cikin wannan ba fa asqadahu da suka fadar da shi ma na basu kawo shi ba sai zama babu shi a cikin surake da suke kirgawa in suka rika cewa asma'ul khamsa kawai min iddati hadhihi asma suka tarayar da shi suka fadar da shi a cikin kirge nau'in nan asma'ul sitta din wa'adda khamsa sai suka kirga asma'u din kamsa asma'ul kamsa in ka shiga littafin nan da farko da ake karantawa a nahawu bayan wannan bayan ajruniya yawanci a musamman ba a kulliyat ko kuma so yawanci za a ga asma'ul kamsa ake cewa babi ba musamman za a ga a cikin نحو الواضح za ga an sa babin al-asma'ul khamsa babin asma'ul khamsa kaga in baka yi nisa ba in farko farko dan nahau ne kai in wani ya zo ya ce ma asma'ul sitta zaka ce kai dakata malam dakata daya asma'ul khamsa ake cewa eh kan ka tsaye aka mai jara eh zaka ce min asma'ul sitta duniya gaba daya mun ta ta ta san asma'ul khamsa ne kaga duniya wai shine fa duniya littafi ɗaya kawai ya karanta duniya gaba ɗaya ta sani cewa asma'ul kamsa ne ka zo ka ce asma'ul sitta ta ƙaro min wani abin da ba shi ba to kaga sai a hankali ai ba can ba kare littafin da yake gaban kuma asma'ul kamsa aka ce wa fil asma'il kamsa ko ba gaba ne aka bada shi ya jawo mana wannan rikicin ma muka shigo nan muka aka kuka je kuka yi aka fidda muzakkira wanda za a gaba ɗaya sai mun karanta ta kafin mu koma kan karatunmu na ajurumiya ko to akwai mai tambaya ko babu akwai mai tambaya ko babu to bismillah a take gadan mana shine daidai a take gadan zan yi itikafi gobe ko a take fingadin amma wa ta kafu fingadin kam ai na yi itikafi a gobe amma ai kowaye ne ya san wannan kan bai ba su kudan harshe ne kuma yana gwada ajizanci na dan adam ai ba bai iya bane wallahi ajizanci ne na dan adam duk duk yadda ka tumbaza sai an kama ka inda ka dan adam ne yana gwada ajizanci ne na dan adam kawai hafi ma ibn hisham al ansari shi zai zo yayi abin da yan yara ne suke naji zan yi tikafi gobe ana gwada ma gajiyawa irin dan adam ne duk tun ba san sannan har a littafin sai alƙalami ya rubuta da alƙalami ya rubuta yace zan yi tikafi gobe ai na yi tikafi a gobe na'am ba wani tafi ya kokero haka yake wallahi ha kadi malamai duka suka suka yi ta akan wannan magana ka ce da ta fi irani ai da da ba su yi magana kai ba suka ka san ainihin malamai da suka kai su yi wannan magana ai ba irin wannan suke da shi ba nuska suke da shi nuska nuska kuma wanda aka rubuta da hannu sai dai ai photocopy ta akwai zaka samu wasu suna da ita har yanzu nuska na wannan ainihin nuska wanda rubutun hannunsa eh akwai wanda sai dai kawai ita ba wai suna da ita ko kuma ta babin su je sun yi photocopy ta wurin wanda yake da ita yanzu qur'ani rubutun sahabbai ai akwai masu shi qur'ani rubutun sahabbai akwai masu shi kai ma inda za Allah zai saka samu kaga bara ka sake ba sai ka roga ka je kai photocopy Qur'anin nan gaba ɗayansa ba digo ba wasani digo ko ɗaya babu ba san bambancin kauna kai da fa'un ba ba san bambancin damal hannu da zadi ba ba san bambancin zaira da ra ba ba san bambancin shini da shin mai ruwa da sin ba ba a san bambancin in an ga wurin da za a ɗiga ba da ta da ya da ta ba kasan duka in an ɗan yi hakan nan an yi haka ana jiran ko dai a sa ɗigo a ƙasa ɗaya ko ƙwaya biyu ɗaya ba biyu ya ko a sa ɗigo ɗaya sama ko biyu ko uku ɗaya na ɗaya biyu ta uku ca to hakan kawai za a kazan shi shi kaɗai sai ka rasa me za a sama kaga in asali dawa baka taba karanta qur'ani ba in ka zo ka ga wurin a sai dai a yanka fatiha wannan in ka ganta Allah zaka kirkice ba shine maulan mu shi yake bada labarin ba wani da ya zo kawai da ya ga fatiha irin wancan yanda ka san fa ake yi wa kafiya su umaru suke wa kafiya su buɗe robobin gabaki ɗan su bar asalin ƙashin ka ji ana gudu da cikin dare kuma wanda ya larabci ya zai karanta a hakan an ci an tuɓe wannan igonin da wasu sunan yadda suke kawo mashin kashi da rai kaga suna gudu da ita kuma kaga ainihin wurin da mai yake taruwa din nan in ji an ga duwan wangan gumba wanga sai wayawan wayawan gokon shakon sharkin diri ainihin naman mashin din duk an sauke shi kasa to haka sabai da haka suke karanta qur'ani sai laraba balarabin da ya kai uhi shi zai iya karanta wannan ayin kai a jame sai a hankali ne da digo ma in ba wasali ai an shafe wasalin ai shikenan belle tara ba digo ba wasali shine shi yake bada labari wani yazo ba kuma yana nan wallahi cikin littafin tafai kamar su al-itkan da sauransu duk sun kawo wani yazo kawai fara ataka bi abdi wa ataka bi sab'in wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataka bi abdi wa ataka bi sab'in na abudun ne mabi abdin duk za ka iya marɗi za ka da shi haka in dai babu an shafe ɗiguguna za ka iya da shi haka zai karɓa kuma to ya ina muke da lokaci har ya wuce ko dama mun wuce da minti nawa ne uku ko hudu kafin mu fara karatu na yi ɗan yi latti ban an kara ina zaune a can سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كفو